أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wata'ala da daida da mu wannan yini mai tarin albarka yinin alkamis daren juma'a wanda yau ya yi daidai da 25 ga watan biyun musulunci watan safar yau hijira na da shekara 1444 22 ga watan tara miladiya 2022 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu wanda ya fi shahara da masallacin nefa da ke kwanar gumbiya-gumbiya a fadar jihar gombe domin tattaunawa game da masail na addinin musulunci to wannan masallaci na zama dan masallacin yanzu na zama dan gida ba wata mukaddima ba wata gabatarwa kamar yadda sanarwa ta gabata cewa yau insha Allah za a yi muhadara ko nasiha kuma muna tamu Allah iya tasa ga yanayin na ruwa da sauransu amma ma ta sha'u da illa insha Allah ruwan ya zama jiki ba abin da zai hana a yin Allah ya Allah ta'ala ya mana jagora to abin da zamu tattauna akan sa yayin wa gurguje shine rukuni na biyu daga cikin rukunin addinin musulunci shi musulunci iya da rukunai guda biyar arkanul islam khamsa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wanda shine gaba ta daya gaba ta biyu iqamati sala gaba ta uku ita'i zakka gaba ta hudu saumi ramadan gaba ta biyar hajjul bait liman ilayhi sabila to mi namba ta biyu a wannan rukuni na musulunci guda biyar ita ce sallah sallan nan domin fa'idarta da muhimmancinta da ƙimarta da darajarta a gun Allah sai da Allah ya ce wa maimaita ta sau biyar a dare da yini kuma farkon ba da sallar da manzan Allah ya je isra'i da miraji sallah hamsin aka ce mi sallah hamsin a dare da yini hadisin ya cikin littafin bukari hatta malam usamin cikin littafin na sufatu salati ya kawo magana sallah hamsin da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga wajen Allah ya suka da annabi Musa alaihi salam a sama ta shida sai yake tambaye sa me ubangijin ke baka sako sai ya ce ubangiji na ya ban sako mi sallah sau hamsin a kullun da ni da jama'ata sai annabi Musa ya ce ba za ku iya ba al'ummar ka ba za ta iya ba ka je ka roki Allah ya sassauta mu manzon Allah ya koma wajen Allah aka rage ya sake dawo annabi Musa tambici nawa aka rage ya ce an rage biyar ya ce koma dai a sake ragewa domin ni na zauna da mutane kafin zuwanka na zauna na sha gwagwarmaya da banu isra'ila saboda ka na san yadda shugabanci yake ka je ka ce ubangiji ya ƙara sassautawa ana muraji'at tsakanin annabi Musa tsakanin manzon Allah da annabi Musa da wajen Allah har sai da sallah ta dawo guda biyar a fahimta da ta dawo guda biyar da masu annabi musa ce ka koma ka ci a rage sai ce kuma wallahi yanzu kunyar ubangiji nake ji ina jin kunya ki ji ma nan guwa ko in ma da daɗi da kunya yi saboda ka naje an rage naje an rage kunya nake ji wai wani ya ce da ma ya koma to ba zai koma ba biyar din za ka yi yawa saboda shi sallar ta zama guda biyar guda biyu a dare guda uku a yini inda ce yini in alfijir ya keto an shiga yini a bandare asuba kuma sai alfijir ya keto ake yin ta da sallar asuba da sallar azahar da sallar la'asar su ne ake yin su a yini da sallar magrib da sallar isha'i a cikin dare yasa surtul isra ta bamu labari aqimi salata liduluki shamsi la gasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda duk wannan aya ta yi bayani akan awqatu sala guda biyar sallar azahar la'asar magriba isha asuba domin mahimmancin sallah a cikin musulunci sai da Allah ya maimaita sallah a Qur'ani sama da sama da 86 in ka dauko Qur'ani daga farko kafin ka dire minal jinnati wan nas to akwai magana game da sallah sama da 86 kun ga wannan iya nuna cewa Allah ta'ala iya ba da kulawa ga sallah hatta dawafi da zaka je ka kewaye dakin Allah bai kai sallah muhimmanci ba babu wata ibada da gaba za ta yi wanda za ta kai sallah a daraja babu ita daga ƙudurin kalmar shahada a zuciya sai sallah shigen duk wani aiki da gaba za ta yi to bayan sallah take yi an fahimta iya samun zalace almusalli yunaji rabbu shi kaga mai sallah ganawa suke da ubangijinsa gani suke yi a duk lokacin da ka ce allahu akbar fita da sallah ta kuna ganawa da allah kuna ganawa da allah yasa hadisi ya tabbata cikin bukari manzo Allah ke cewa qamsat qasamtu salati baini wa baina abdi nisfai Allah ya ce na raba sallah tsakaina da bawa na gida biyu as-salatu ana qira'atul fatiha yake ne karatun fatiha Allah ya raba shi biyu tsakanin mai sallah da shi Allah din idan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce ahmadani abdi bawa na yayi bini ar-rahmanur rahim asna alayya abdi har zuwa gunda za ka ci iyaka na abu da iyaka na sta'in ha za bayyana abdi wale abdi masu ala har ka gama fatiha kana faɗa allah iya baka amsa kana faɗa allah iya baka amsa ba ibada mai daraja da kima kamar sallah yana ba yasa kulawa da sallah iya cikin alamar imani watsi da sallah iya cikin alamar rashin imani al'ahadun ladhi bayyana wa bainahu as-salah faman taraka faqad kafar abin da ke tsakaninmu da wanda ba musulai ba sallah ce duk wanda ya ba sallah ya kafirta da za ka yi duk rukunan musuluncin nan guda hudu ka ce sallah ce ba za ka yi ba dokai ba musulmi ba ba ruwan Allah da azuminka da zakarka da aikin hajjinka duk Allah ba ruwansa da su an fahimci wannan saboda ita sallah kuma domin muhimmancinta a bangare da uku idan mutum ya mutu ita ce farkon abin da za a fara bincikawa a littafin aikinsa alkiyama awwalu umma yuhasabu bil abdi yawm al qiyamati asala farkon abin da za a bude fayil naka a duba a gani irin tarkacen da kaje da shi gaban Allah to farko abin da za a fara duba wahi ne sallah manzon Allah ce in sallan nan ta gyaru to dukkan ayyuka sun gyaru idan sallah ta rushe dukkan ayyuka sun rushe wannan kadai ya isa ya sa musulmi ya kula da ibadar sallah in sallah ta yi daidai to dukkan ayyuka ana sa ran Allah zai ma gafara ma abuwa karbe su amma in sallah ta je wa Allah ba a daidai ba to ba abin da Allah zai karba naka ba abin da Allah zai karba kamar yanzu ne a ce ana ba da admission a jami'a ko wata higher institution a ce dole sai ka je da english da maths a aulabul laka idan ka je da sabon credit amma ba english da maza a kalle ka ko kallon ka ba za a yi ba to wannan shine misalin sallah idan ka je lahira a takaddunka sallah ta baci ka samu fail a sallah to duk abin da kai ba zai tada wannan gumba duk abin da kai wannan ita ce sallah ya uwa in sallah ta gyaru komai ya gyaru in sallah ta baci komai ya baci shi yasa malamai masu hikima suke cewa ita sallah tamkar ruwa ce duk abin da ya baci ruwa iya gyara shi a yi fitsari a yi bayan gida a yi kazanta a yi kaza duk ruwa iya gyara ku amma idan ruwa ya ɓaci mai zai gyara shi babu sai dai azubar to wannan shine misalin da za a gane muhimmancin sallah ita sallah tamkar ruwa ce idan ta ɓaci ba abin da zai gyara ta amma in azumi ya ɓaci sallah za ta iya gyara shi in hajji ta ɓaci sallah za ta iya gyara ta in zakka ta ɓaci sallah za ta iya gyara ta an fahimci wannan saboda haka wajibi ne mu kula da sallah da ɓangarorinta tun daga dan ba na farko na yunkurin sallah shine yanda za yanda zaka tsarkake kanka daga najasa ta fitsari ko bayan gida hadasul asgar aw al akbar da garamin hadasi ko babba abin da shafi janaba haida nifasi abin da shafi bayan gida fitsari mazi wadi an fahimta to dukka wannan sallah ba ta ingantuwa sai an tsarkake jiki daga su bayan nan akwai daharatu siyab tufafinka iya karkashin daharatul buq'a tufafi gunda zaka yi sallah iya bukatar tsarkakewa abu na uku daharatul qalb zuciyarka tsarkake ta lokacin da zaka tada sallah ya zama ta zuciyarka ba komai ta yi shirin ganawa da ubangiji ta dukkan mai sallah ana son ya ya kimtsa kansa a wannan yanayi yanzu zamta zuciyarka ta cika da tsarki wajen tauhidi da kadaita Allah ya zamto tufafinka gunda za ka yi sallah mashi Allah babu babu kazanta ba najasa ya zamto jikinka babu najasa ya zamto a babu najasa ma'anawiya ko hissiya idan nace ma'anawiya kaman janaba da haida ga mata da nifasi da kuma ma'anawiya ma'anawiya hissiya kamar najasa wanda za a ganta physically a jikin mutum dole wannan sallah tana buƙatar wannan shine dan ba na farko yasa hatta ruwa da za ka yi amfani da shi wajen tsarki da alwala da wanka na shari'a shari'a sai da tununa ma ga wanda za ka yi shi ruwan da babu abin da ya jirkin tashi a ɓangarorinsa guda uku ko ɗanɗanansa ko ƙanshinsa ko launinsa duk ruwan da launinsa ya canja ko ɗanɗanansa ya canja to babu shakka ba zai yi aikin ibada ba ko da abin da ya jirkita ruwan halal ne a ce garin abinci man girki wane ne ya zuba cikin ruwa ya canja launi ko ya canja ɗanɗano ko ya canja iska to wannan ruwan za ka yi amfani da shi a yau da gobe mu'amala ta gida da sauransu amma alwala ko tsarki ko wanka na shari'a ba zai yi ba domin allah ta'ala iya son ka je gabansa kana mai tsarki inna allah ta'ala ɗayyibun la ya kabalu illa ɗayyiba allah mai tsarki ne baya karɓar komai sai mai tsarki an fahimci wannan saboda ka wannan shine kamar shimfiɗa yan uwa da kima da daraja ta wannan ibada yasa annabawa dukansu ba wanda Allah bai umarce da yin sallah tun daga annabi Adam a annabi Isma'il alaihi salam Allah ta'ala yake faɗa magamar shi wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya iya umartar iyalansa da yin sallah da bada zakka kuma shi mai yawan kokkomawa ne zuwa ga Allah wa annabi isa alaihi salam ya ce an umarce ni na yi sallah na bi mahaifa na bi mahaifiyata na yi mata a'a idan ka jerin giyar annabawa kowane a cikin albarin akwai sallah saboda ka sallah yan uwa a bace mai mahimmancin gaske da girman matsayi abu na biyu mafi mahimmanci kula da auqat na sallah sallah tana da lokaci kowace sallah tana da lokaci qur'ani ne ya faɗa manzon Allah ya bayani agogo da muke duba wannan duk wani al'amari ne wanda zamani zo da shi amma asalin lokutan sallah da rana ake fito shi ba da agogo ba kowace sallah manzon Allah ya yi ta a aikace kuma ya faɗi yadda lokacin ta yake farawa yake gamawa a kula da lokacin sallah sallah ita ce ibada da in ka yi ta lokacin ta bai yi ba ko da kuskure ne bata yi ba yanzu misali da ta yi sallar isha'i a yanzu bata yi ba domin lokacin ta bai yi ba na yi sallan azahar misalin karfe sha ɗaya na rana ko goma na safe ba ta yi ba na yi la'asar kamar karfe biyu ba ta yi ba na yi magariba kamar karfe biyar ko hudu da rabi ba ta yi ba me yasa lokacin ta bai ba ita ce ibadar da ko da kuskure ka yi ta lokacin ta bai ba to ta zama nafila amma ba ta yi ba in lokacin ya sai ka sake wata an fahimci wannan saboda ka sallah ita ce mai wannan ka'idar a kula da lokacin ta ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aikin da Allah ya fi so bawa ya yi daga cikinsu shi ne a salatu fi awwali wakatiha farkon lokacin sallah ka yi sallah farkon lokacin sallah kowace sallah tana da lokacin mukutari da daruri lokacin farko da ake so a yi da kuma lokacin larura idan wani abu ya faru ne bayan da za a yi to za a iya jirkinta sallar ta kai wancan lokacin amma sallah farkon lokaci ita ce aikin da Allah ya fi so a kafata na aikin da za ka yi masa an fahimci wannan ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa babu aikin da bawa zai yi ya samu kusanci ga Allah nan da nan kamar ya dinga sauki wajibin da Allah ya dora masa duk wani wajibi kamar wajibin sallah kamar wajibin azumi kamar wajibin zakka kamar wajibin aikin haji inda ya zama wajibin to sauke shi shine aikin da Allah ya fi so ka aikata a rayuwarka daga nan kuma sai nawafil su biyo baya na filfili a sallah na filfili a azumi na filfili a umara yine na filfili aikin hajji kenan da abin da ya kama da wannan sallah tana da wannan matsayi abu na hudu da za mu sake dubawa a gurguje shine sutratul aura mai sallah ba a yadda yayi sallah al'aurarsa a waje ba sai da larura an fahimta ita al'auran nan malamai sun kasa ta wajen kashi uku akwai al'aura mukaffafa akwai mutawassida akwai mughallaza al'aura mughallaza ita ce al'aura mai tsanani wanda in ta bayyana ana da ikon rufe ta ba a rufe ba ta bayyana to babu sallah an fahimta daga cibiya zuwa gwiwa ta ɗa namiji baligi dole su sai ya sutarce wannan kafin yi sallah dole ne wannan cibiyar ka zuwa gwiwa dole in wani abu ya bayyana daga wannan tsakanin kana da ikon kiyayewa baka rufe yi ba sallar ka ba ta yi ba kamar mutum ne ya yi sallah bai kalli alƙibla ba saboda ka a wannan gaba ina kiran matasa musamman masu axe down din nan a sa wando kai ba kashi kake ji ba an gane ko kai ba abu nan ba wando rabi a nan a mazauna rabi a ana ja ana damewa ga karamar riga kuma ka ce za ka yi sallah wannan bai yi ba bai yi ba bai yi ba wani bayan da za a yi ruku'i ciki ba zai yi ba idan ya yi ruku'i cikakke sai tsirancin sa ya bayyana wani ba zai miƙe ya yi sujera cikakke bai tsirancin sa ya bayyana ko musulmi kuma ya ce sallah zai saboda ka wajibi ne mu kula da wannan waɗannan abubuwa suna cikin abin da sallah ba ta yi wasi da su sitirce al'aura ita kuma ya mace dukkaninta al'aura ne inda ta kai shekarun balaga fiskarta da tafukan hannunta ita aka yi da kawai ta fitar abin ta yi sallah amma tun daga kanta har kafarta sai ta rufe ko a ɗakinta za ta yi sallah ko a ɗakin mijinta ko a ɗakin mahaifanta sallar ya mace ba za ta karɓu ba idan ta yi sallah dantsan hannunta a waje ko ƙaurinta a waje sallar ta ba ta yi ba sai ta rufe tun daga samanta har ƙasanta wannan shi ne sitarar ya mace tun da ma'aikin Allah ce almar a kullu ha aura ma'ada waje hawa kafai ha ita ya mace dukkaninta al'aura ne in ta kai shekarun balaga sai fiska da tafukan hannaye kadai in sun bayyana to shi ne ba ta yi ba an fahimci wannan wajibi mu kula da sattar al'aura kuma sallah tana da sifatu kamal idan mutum ya sa kayansa wanda al'adar garin ta nuna shine kayan mutunci kamar mu dau abin da ya shafi mu dau kololuwan farko bayan ka sa gari da jamfa da wando ka sa alkyamba kai rawani wannan al'adar mutum ita ce shiga ta karshe ko mai martaba sarki ita yake yi ko limamin juma'a ita yake yi kowa ne ne mafi martaba a gari ita yi wanda yi sallah da wannan yanayin shigar to ya fi wanda yi sallah da gari da jamfa da hula babu rauni a fahimta wanda yi sallah da jamfa da hula ya fi mutumin da yi sallah da jamfa ba hula to haka darajar abun take yadda kima ta nuna haka kimar wannan diresin din yake a yanayin ku to wanda yi wannan diresin din mafi kamala ya fi kowa samun martaba da darajar sallah ya fi kowa samun kima da daraja ta ibadar sallah an fahimci wannan saboda ka ita shiga ko yanayin suturce jiki ya danganta daga gari zuwa gari daga yanayi zuwa yanayi mu a wannan yanayi namu iya yankin a arewacin ƙasar nan ko abin da kama da wannan tsari to wannan shigar da na faɗa da farko ta shiga mafi tsada mafi kololo da sauransu to saboda ka wajibi ne a mu dinga daukar sifa mafi daraja a ibada karka ce a to sallah ta bata yi ma ta yi amma waccan ta fi taka daraja kuma kai ka san in abu a duniya ne ka fi san mai kyau a baka kaza da kaza ce ga mai daraja goma ga mai daraja biyar amma duk kowanne ka zaba dala wanne zaka zaba mai daraja kuma zaka zaba kuma gaskiya bane to saboda kuma sai ibada ce zaka dauka ka dau mai kankanuwar daraja ka ce an kita yi saboda ka wannan akwai a karancin fahimta sosai game da abin da ya shafi addini musamman ibada ta ainihin sallah wajibi ne mu kula da lokaci mu kula da sutura da za mu sa mu yi sallah mu kula da abu na uku shine istiqbalul qibla wannan bamu da matsala a kansa ga masallatai ga limamai suna kallon alqibla suna jima muna yin sallah an fahimta gaba ta gaba akwai wasu gabbai da muke samun kusakurai a kansu idan nace muna samun kusakurai mafiya yawan al'umma haddani a ciki a fahimta amma karatu ya nuna cewa lalle ilalla waɗannan abubuwa da ake kuskure ne kuskure ne a cikin ibadar sallah idan muna so sallar mu ta cika ta samu martaba da kamala mafi kololuwa to sai mun yi kokari mun kiyaye wannan kusakura domin ita sallah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya je Isra'i da Mi'raji aka bahi sallah Allah ta'ala ya ce mai gayen da za a yi gayen da za a yi gayen da za a yi to bayan da ya dawo gari madina afwan bayan da ya dawo gari maka tun da tun iya gari maka aka yi isra'i da miraji da ya dawo gari maka sai da mala'ika jibril alaihi salam ya biyo shi har gari maka ya tsaya a gaban manzon Allah mala'ika jibril alaihi salam ya yi sallah physically ma'ana manzon Allah iya kallonsa daga tsayuwa karatun fatiha karatun sura ruku'i dagowa daga ruku'i sujada dagowa daga sujada mekewa sai da mala'ika yi wannan a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya ce gayen da nake so a min ibada sallah sai da mala'ika ya zai nuna masa gayen da zaka kuma a aikace yasa shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karantar da sahabbai ga dokar Allah game da sallah sai ya shiga gaban su ya hau kan mimbari kowa yana kallon sa yayi kabbara ya fara karatun fatiha ya yi dukkan sufofin sallah sai da ji har zama ya zauna sannan ya waiwayo ce da su sallo kamar ra'aitu muni musalli ku yi sallah kamar yadda kuka ina yin sallah ashe sallar ka ka yi kokarin kwatanta ta yadda manzon Allah ya koyar har in kana so ta ma maganin musiba a lahira har in kana so ta bambanta ka da wanda ba kai ba a gaban Allah to ka yi ƙoƙarin yin sallah irin yadda manzan Allah ya koya sallah ba ta buƙatar al'ada ba ta buƙatar gargajiya ba ta buƙatar haka na gani ana yi mai sallah take buƙata dalili dalili da nassi da yadda manzan Allah ya koya wannan shi kaɗai sallah take buƙata yasa wani hadisi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ita sallah ba ta buƙatar maganar dan adam ba abin da take buƙata abin da ke cikin sallah karatun alqur'ani kabarbari tasbihi da sauransu wannan shine kadai abin da sallah take bukata amma cewa dan adam sallah ba ta bukata yasa a duk lokacin da kace Allahu akbar to an haramta maka yi magana da kowa an haramta maka ci abinci an haramta maka yi kowane irin aiki in ba wani aikin sallar ba duk wani aikin da zaka yi sabani na sallah to ka bata sallar ka a fahimta yasa ne ce muku sallah ta fi dawafi a dawafi zaka yi magana za ka iya shan ruwa amma sallah baka isa ba kuma gaskiya bane duk ulsar ka aga ne idan ana sallah dole ka hakura sai an gama an yi so ka dauko ruwa ka sha amma baka isa kana shan ruwa a sallah sallah ka tabbar shi ba ibada ne wannan qa'id da wannan sharri idan babu sallah in ba sallah ba saboda ka sallah tana buƙatar kiyayewa da yin ta kamar yadda manzon Allah ya koyar yasa Imam Ahmad bin Hanbal Allah ta'ala ya kara masa rahama yake cewa shi a bincikensa da research irin nasa sallah za a iya fitar da masail guda dubu sha biyu ita masail a sallah kaza kaza ne kaza kaza ne ya ce za a iya fitar da sama da dubu goma sha biyu a sallah sha biyu domin irin fahimtar da yi wa sallah domin irin zurfin ilimin da ya ce gane game da sallah imam al-hassan al-basri allah ta'ala ya masa rahama yake cewa shi a nasa fahimtar da bincike irin nasa na ilimi da za a ƙara a ƙara rukunan musulunci daga biyar su koma shida to yake cewa fahimtar sallar jam'i za a sata zama ita ce rukunin musulunci da shida domin irin yadda manzon Allah ya tsananta magana game da sallar jam'i sallah a cikin jam'i akwai wani makaho ya zo ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ni makaho ne bana gani kuma bani da dan jagora kuma gida na iya da nesa da masallaci idan na taho kafin na zo masallaci zai sha wahala ya rasu rami zan fada rami zan fadi manzan Allah yaya amin sauki ne sallah a gida karan farko sai manzan Allah ya ce ka je amma sauki da ya juya ya tafi sai manzan Allah ya kira ya ce dawo malam makawo dawo da ya dawo sai manzan Allah ya ce kana jin kira sallah a gida ka idan kira sallah kana ji ya ce eh ya rasulullah ina ji ce ka zo masallaci in dai kana jin kiran sallah ba sauke ba ba sai ka taho masallaci domin yanda aka nuna sallah muhimmancin ta ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jinyarsa ta ajali bai fi kwana biyu ba ko kwana ɗaya ma ya koma ga Allah sai da ya daddafa irin sayyidina Ali da Abbas da wa'ansu daga cikin sahabbai ya daddafa sai taho masallaci iya jinyar ajali amma ya nuna wa duniya cewa hatta a jinya ma ba a sauke ma yin sallah ba umar ɗan kaɗaf allah ta'ala ya ƙare da shi iya sallan asuba a ran juma'a wani mai suna abu lu'ulu almajusi ya samu wuƙa ya sa mata daddi ya je kashe umar ɗan kaɗaf ya sama yuka a cikinsa ya farka cikinsa da wuka wannan suka da aka masa ne sanadiyar mutuwarsa jini iya ɗaukansa kafin ya ƙarasa cikawa su abdurrahman ɗan au su ɗansa abdullahi bin umar suna kusa da shi suke ce masa assalatu ya amirul mumini sallah dai ya amirul mumini ba a yi sallah ba a yi ana sallah wannan ja'ifar ta faru aka batsi ba a yi sallah ba sai ke cewa la hazza fil islami liman taraka salah babu rabu a musulunci ga wanda ya bar sallah in dai kai musulmi ne baka sallah to baka da rabo gun Allah baka da rabo malamai suka ce daga lokacin da ka balaga a ce wata ran kawai ka ce yau dai azhar din nan ba zan yi ba misali nake ko yau dai la'asar din nan yau dai ta yau dai huta ba zan yi ba zan yi ba to wallahi duk sallar da kai ko shekarar ka ɗari a duniya ta rushe ko shekarar ka ɗari kai kana sallah haka kawai ka ƙi yin sallah da gangan guda ɗaya ta farilla to gaba ɗaya sallar ka ta rushe kaka ka ba kai ba musulmi bane duk ibada da ba mai wani hadar gidan ba sallah ba saboda ka kiyaye ta ya'yan uwa da yin ta yadda manzon Allah ya koyar shi ne makutar mu haƙura da yadda muka saba mu haƙura da yadda jikin mu yake so mu haƙura da yadda ra'ayin mu yake so mu yi ƙoƙarin mu yi sallah irin ta manzon Allah wallahi wallahi wallahi kun ga rantsuwa uku kenan duk wanda ya je sallah sallarsa ba ta yi daidai da yadda manzon Allah ya koyar ba Allah ba zai kalle shi ba Allah ba zai kalle shi ba tun da dalilin turo da manzon Allah ɗin da zai koya wa mutane addini risalar da Allah ya bashi ya zo ya koyar da wannan al'ummar yadda za su bautawa Allah wa anzalna ilaykal kitaba litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi wa la'allahum yatafakkarun hatta qur'ani ba wanda zai fassara qur'ani inji Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata aya da ake bukatar yaya take yaya take to manzon Allah shi zai fassara ta yasa da yazo maganar azumi fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha da ramadan har sai a farin zare ya bayyana daga baki sannan ku daina cin abinci sahabai wa an su ba su fahimci wannan jimlar ba wani sahabi ya dauki zare baki da fari ya ajiye a karkashin funansa iya cin abinci iya cin abin ya dauko ya gabe gane baki da fari bai ci gaba da ci har sai da ya fara gane wannan ne baki wannan ne fari da safe zo ya tambaye manzala ga ya ce ai ba haka Allah yake nufi ba abinda ake nufi alfijir ake nufi hatta ta bayyana da kuma alkhaytul abyad min alkhaytul aswad akwai alfijir kadhib akwai alfijir sadiq akwai alfijir na farko wanda an kira sallah zaka ci abinci ya halatta kai sahur an fahimta da sauran abubuwan da ya halatta mai azumi da daddare idan aka kira na biyu to ya haramta ka ci abinci kuma ya halatta kai sallan asuba lokacin da yayi haka manzon Allah ya fassara masa sallallahu alaihi wasallam so da komai yana buƙatar sai abin da manzon Allah ya yi yasa Allah ya ce wa ma ata kuma rasulu ba ku zo duk abin da manzan Allah ya zo muku da shi ma din ta dulla alal umum akwai generality a ciki duk abin da manzan Allah ya duka ba na ajiyewa ku ɗauka ku duk kuma abin da ya hane ku hannu wannan shine tsantsar bin manzan Allah kuma ne tsantsar sunna akwai koyarwarsa a sallah kamar yadda na faɗa akwai abubuwa da yawa wanda yau da gobe ta nuna cewa muna samun kanmu cikin kusakurai game da su a takaice ga sunan wani a gaggauce ma ruwan da zai ibada da shi baya iya tsaya ya tantance wani irin ruwa zai ibada ya yadda ba zai sha ruwa ba sai ruwan faro domin likita ya ce kada sha kowane irin ruwa amma idan ya zo alwala da kowane irin ruwa zai bi damuwa da maiko a saman ruwan a'a ruwan wani iri ne yara sun jagwalgwala shi shi bai damu akwai alwala zai yi to alwalar ta fi shanka muhimmanci domin ko ka sha ko baka sha ba za ka mutu kuma abin da kai na alwala da inganci shine abin da zai hutar da kai rayuwa bayan ka mutu wa'ansu tun daga ruwa na tsarki ko alwala tun daga na suke wata da ibada su suna ko ukula ka'idar da shari'a ta sa ba sa duba ta ba sa duba ta da yawa ga mana mu faɗa kanmu gaskiya ruwan da za mu ruwan da za mu yi alwala da shi wallahi wani ba zai sha ba ko ba gaskiya bane wallahi wani ko ka dahi da kuɗi ruwan da zai alwala ba zai sha ba randa a buɗe drum a buɗe waye a buɗe amma ka zo kai ka kamfata ka yi ba kai alwala amma ka san ba za ka sha kowane irin ruwa ba sai ruwan da kai da shi kana gyara physically lahi kuma kana bata abin da yake shine mafi muhimmanci a fahimta ba na ce kiyaye ruwa laifi bane na sha'a amma na sallar yafi muhimmanci ka kiyaye ruwa bangarorinsa guda uku nan ɗanɗanonsa an gane ko da ƙanshinsa da launinsa ka kiyaye duk ruwan da ya jirkita da launinsa ko ɗanɗanonsa ko iskarsa to ba zai aikin ibada ba ba zai yi ba abu na biyu da yawa muna wasa da lokaci game da sallah wani aiki fa yake yi aikin ma da bahi da muhimmanci amma sai ya zauna har a yi sallah a gama daga baya sai ya zo yi tasa wai shi dalilinsa aiki ki agun Allah wannan ba uzuri ba ne agun Allah ba uzuri ba ne a fahimta agun Allah abin da yake bukata da kai duk abin da kake ana kiran sallah fasi shi kake kai sallah daga baya ka ɗora abin da kake a fahimci wannan shi yasa malamai suke cewa daga ciki akwai sahabbai wajen mutum bakwai akwai Abu Huraira akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Abbas akwai Abdullahi dan Mas'ud akwai Mu'adh bin Jabal da sauran sahabbai wajen guda bakwai suka ce duk mutumin da aka kira sallah iya ji iya gani aka ba da intabal tsakanin kiran sallah da zuwan liman a shiga sallah iya ji ko iya shagonsa ko iya gun aikinsa da iya ji lafiyarsa garau har liman ya zo aka tada ikama aka tada sallah iya can bai fatsi ya zo ya alula ya bi liman an yi sallah ba har aka yi sallama bai zo ba sai daga baya ce zai alula ya yi sun ce ko ya yi sallah Allah ba zai karba ba ko ya yi sallah Allah ba zai karba ba idan kana son ganin wannan maganar je ka duba littafin malam Usaimin wanda ya nasabatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sunayen sabon duka sun yi tibaki gaba da wannan duk mutumin da aka yi sallah kawai iya wani aikinsa ɗan kasuwa ne shi lebura ne ofis yake ma'aikaci ne har aka kira sallah har aka gama ko mace ce take girki a gida wannan ba uzuri bane ba uzuri bane ba uzuri bane ana kiran sallah ki fatse ki Allah ki sallah yasa Allah ke ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta wannan abu ne mai hadarin gaskiya gun wa'azu daga cikin mu wani iya shago ba ruwansa sai can ya ga ba ko soma ba yan ba yan ciniki sai ce don banyi sallah yanzu wani haka ne mana wani kuma iya ofis ana ta shiga da fita a shiga a fita ya can ya ga mutane sun fara raguwa sani ta ni ba banyi sallah ba ban ci abinci ne sallah to wannan akwai hadari a wannan rayuwa akwai hadari kowaye in musulunci iya magana da mu gaba ɗaya yake magana da mu ba wanda wani ba ne an fahimtar nan mu kula sallah lokacin gare ta sallah lokaci gari ta ana kiran sallah fa sai abin da kake ku duba fa yanda sallah take hatta yaki ba ana kashe musulmai suna kashewa amma Allah ya ce bai yadda ba sai an yi sallah a lokaci akwai sallah ta fagen yaki salatul khawf an fahimta sallah ko a fagen yaki ana yin sallah ba a yadda a ce sai an dawo gida a yi ba to bal zana kai kana zaune wani kuma iya cin tsakanin kallon Arsenal da Manchester ana yi ba zai sallah ba ba maki kuma a sha sai da da bakin ciki ko mai sallah ba ya mutu Allah iya fishi da shi kuma gaskiya bane musulmi duk an fada cikin wani hadarin duk da yahuda sun cuce mu a nan gobe sun sun yaƙe mu da tunanin mu sun yaƙe mu sun raba mu da koyarwar manzon Allah da sahabbai sun nuna mana rashin muhimmancin ibada sun nuna mana sharholiyar duniya da abin da zamani zo da ya gama shine mafi muhimmanci abu na uku game da abin da zamu kwar mu gyara game da sallah akwai akumanina mu yi kokarin samun nutsuwa a sallar yawwa nutsuwa na tana da muhimmanci ba a san kana sallah kana waige-waige kana sallah kana sosai-sosai kana sallah kana tuna wani abun ka ba a so yasa hatta malami aka da yake cewa a duk lokacin da za ka yi sallah faffargi kalbaka mai duniya wa mazuya ka karkaɗe zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin ka yi shirin ganawa da ubangijinka haka malami aka zai faɗa duk abin da zai dauke ma hankali ka bar shi za ka yi sallah manzon Allah an bahi da wata alkyabba wata alkyabba mai dan zane zane da ado irin na wancan lokacin da yasa ta yi fito yi sallah iya koma gida sai da na dauke ta ya ba wani aka tambaye shi me yasa manzon Allah ya bada wannan alkyabba ta sa wasa daya sai ce wallahi ko tana bujiro min ina sallah tana bujiro min sana bada ita an fahimta akwai lokacin da na Aisha radiyallahu anha ta samu irin sattara nan haka irin babban labilan nan ta sa wani bangare a ɗakin ta lullube ta yi ado da shi to daidai kun da manzan Allah zai kalla ne na fila da ya kalla sai tingo sai ga wannan adan labilan iya bijiro masa sai ce ta naɗe wannan labilan bai sallar sa duk abin da zai shagaltar da kai game da sallah ka rabu da shi ko menene shi ko menene na faɗa ma inda zai kama shagala gama da sallah karbi da shi amma yanzu muna sallah wayoyinmu suna ta ƙara ana a kashe waya a sata a sadin amma ba mai ƙalla za ka yi sallah biyar a masallatanmu irin nan baka ji waya ta yi ƙara a wani masallacin wani ringiton makiɗa ne wani ihu ne wani ma zagin musulunci ake da bazuri baka sani ka sa ka kakabo ka ce ka zo kai sallah da shi haka wannan ba ma martaba ibada gaskiya masallaci ɗakin Allah ne ba abin da aka yadda kai a masallacin ba ibada ba ba a yadda kai komai ba sai ibada so daga ibada mu mutunta da yan uwa mu sa mata ainihin kulawa sosai mu samu nutsuwa yan uwa a cikin sallah nutsuwa kar ka yi sallah irin sallar wa an so daga cikin yan kasuwa wani zai yi sallah ma ya kwaso ma zai wuce em em saura kaɗan ma ya kama sunansa wai sallah yake nan ba ga kayansa ya baza amma yana sallah a gefe idan ya ga wani ya zo iya duba kaya a sallah yake em em tsaya tsaya ku ga wannan rabi sallah rabi kasuwa ai ba sallah kake ba alaji ka kulle kawai ka tafi masallaci lokacin ka bada minti goma zuwa sha biyar mana me a ciki kai ma jikin ka ya huta kai ibada cikin nutsuwa ka daka cigaba da kasuwa sai Allah ya samu albarka ci amma duk wannan gyaran muryar da zaka yi da sallah a bakin shagon ka da komai ba zai ƙara ma a karaban da Allah ya kama ba kuma ka ibadar ka ba da nutsuwa ba wata ma Allah ba zai karba ba abin janna abu na hudu mu kula sosai za mu yi magana akan sa akan mutaba'atul iman bin liman a sallah wa'ansu da yawa suna gaggawa gaggawa ana riga liman aikata wani abu ko ana yi tare da shi amma duk gaggawar ka ai ba za ka yi sallama ba zai liman ya yi sallama ko ba gaskiya ba ne ka riga shi komai din ma amma dole ka tsaye sallama ne ka gaggawar ka ma bata ba da fa'ida ba kenan kuma an ce inna ma ji'ilal imamu li'utamma bi liman dan ku yi koyi da shi aka samu kushi duk abin da zai yi sai ya yi kuyi sai ya yi kuyi haka manzan Allah ya ce duk abin da zai sai liman ya aikata sannan ku aikata sai ya aikata sannan ku bi shi a baya a kula mutabatul imam muhimma jidda akwai abu guda biyu wanda in kuka yi tare da liman ko ka riga shi to baka da sallah kabbaran harama da sallama in dai gaggawar ka ta sa kuka yi sallama tare da liman ko kai kabbaran harama tare da liman to baka da sallah an bayyana wannan mu kula sosai wajen bin liman yana da muhimmanci a sallah an fahimta wa'ansu ba su mai da bin liman wani abu so dai za su sallar ra'ayi ne hau kawai za su yi sallar ta kawai so dai sun yi sallar sun tafi kawai amma waɗannan abubuwan sai an kiyaye sannan sallah take yi abu na gaba alhai'a alkamila lissala hai'a ka zo masallaci da yanayi mai kyau kai da kanka ka san wata shigar in kai ko wajen sirkinka ba za ka je ko ba gaskiya ba musamman sarkin a ce kana neman auren baka samu ba kasan ana neman auren an fi girman masu ko yau ko da hula ba ka so ganka ba hula an gane da ko bana tana a ce ka je wajen mai martabawa ne ko excellency wani iya neman ka ko ana wata interview ko wani jarabawar promotion ko wani abu wallahi kai ka san shigar da zaka je ba shigar banza ba ce hatta kaman daurin aure gashi nan wani ma ka je ka tawo baka san abin da aka yi abun ba amma sai ka sa jambar ka mai kyau ko gare da hula amma wani da rigar bacci yake zuwa masallaci rigar jam abin nan aljallabiyar da ya kwanta ya bacci ta sai ya rayar fito daga masallaci da asuma duka dubu yawancin mutane kan su allan da za ka gayar ba za ka sa kayanka masu mutunci ba tsakani ga allah wani abun sana'arsa sana'arsa ta ba da dama zai bursuna a ƙasa kamar baka ke zai yi cakuɗa da datti da abubuwa da yawa amma da wannan yanayin zai zo yi sallah ba ana ka sana'a ta wannan ba duk halal ne to amma ka ware wata jambar ka ta sallah mana ana kiran sallah wanke hannunka dauko ta kasa ka zo ka yi sallah in ka koma ka ajiye ta kasa idan wanka nayi wannan ya nuna ka martaba sallah kuma duk wanda ya ganka zai zai nuna ka san abin da kake yi kuma gaskiya bane akwai kiran da za a mana gaggawa duk gaggawa da aka kira ka ba za ka je wani gun ba sai ka da gida ka canza kayanka yanzu akwai gun da za mu je a duniya fiye da gun Allah tsakaninmu ga Allah akwai inda za mu je a duniyan nan kowaye gunda za mu je hukun Allah mu daraja da muhimmanci to mu dau wannan mu kula wallahi wani kayan zai sallah ko gaban kansalan unguwarsu ba zai da shi a ce honorable kansala yana kiran ka zo wallahi kayan da zai je da shi gaban kansala kayan da zai sallah da shi wallahi wani ba zai je gaban kansalan da shi tsakanin mu ga Allah muke magana saboda ka mu gyara mu gyara muna samun matsaloli ana imamu malik an ce kowace sallah ma diresin ɗinsa daban yake ya yi asuba kayanta daban in azhar ta yi sake wanka ya sa wani kayan illa asar ta yi sake wanka ya sanya wani kayan har isha haka yake ba sallar da zai maimaita kaya da ita domin ya nuna wa mutane cewa wannan abin ya fi komai muhimmanci a rayuwarsa ya fi komai muhimmanci a rayuwarsa hatta tufafin da Allah ya hore mana audigar ta fito a saka a yi waye ai dan mu bauta masa mana ai dan mi ado mi gaye mi kumi waye da waye akai dan mu suturci al'auran mu ne mi sallah ya bani adama ku zu zinatakum ko kuma ya bani adama kada anzalna alaikum libasan yuwari yuwari sawajakum warishan wa libasu taqwa zalika khayr Allah ce stifar ma ne saukar muku da ita wanda za ku rufe al'aurata kuma ni da saukar muku da ita malamai suka ce sai da aka yi ruwa ai audigar ta fito sannan aka yi tafafin da ita ko ba gaskiya bane to Allah ya yi ne don mu suturci al'aura mu ibada ba mu je muna wani abu da ma aka san wannan ba mu kula da yanayi sosai da shiga mai kyau ta kamala wanda za mu yi sallah daga an ganka an sallalle ka san abin da kake kana bewa ibadar ka kulawa da muhimmanci abu na gaba al'azkar wa tasbihat fi sala kuskuren mu da gaba da muke yi wani in yazo ya fara sallah gum zai kawai shi kawai liman yake bi ba ruwansa wani ko azkar da ake a ruku'i da sujjada da dagowa daga ruku'i da dagowa daga sujjada da maimaita kabbarar da liman yake ba zai ba shi kawai kamar jiri mota ce a daura mata wata mota ta mutu a baya ana ja ba wani motsi da za ta yi to wani kawai haka da ya dauka bale ba kuma haka bane akwai a muna da rak'o'i na dole na farilla guda goma sha bakwai wanda kullum sai ka yi su a matsayin ka na musulmi sallan azahar la'asar isha'i raka'a hudu hudu sau uku mun samu guda goma sha biyu kenan an gane ga magariba uku mun samu guda goma sha biyar ga asuba biyu mun samu guda goma sha bakwai amma a cikin rako'in nan guda goma sha bakwai a fahimta akwai rako'i da kai dole sai ka yi karatun fatiha a cikinsu dole sun kai raka'a guda goma sha uku a fahimta rako'i biyun asuba da ake bayyana karatu to su ne aka ce mamu zai shiru ya ji karatun limamunsa ba su yayi komai ba raka'a biyun magariba za ka yi shiru ka ji karatun limamu ka ba sai ka yi karatu ba raka'a biyun isha na farko za ka yi shiru ka ji karatun limamu ka ba sai ka yi ba amma hudun azahar duka hudun la'asar duka ɗayan ƙarshen magariba mun samu hudu hudu ɗaya bakwai ga biyu na ƙarshen isha an gane tara to wannan ana buƙatar sai ka yi karatun fatiha ce ko kai mamu ne ko kai mamu ne a gunda liman yake suranta karatu karatun da ba baya bayyana wato sai ka karanta fatiha a sallar da gaba ɗayanta suranta karatu ake kamar azhar la'asar to kowace sura akalla sai ka karanta fatiha akalla kenan dole ka sai kai wannan matsayin ka na mamu domin manzala ce la salata liman lam yaqra bi umil qur'an babu sallah game da wanda ya karanta fatiha cikin sallar sa da yawa ba mai ku faɗa wa kanmu gaskiya abu na biyu kabbarar da liman yake yi idan liman ya ce allahu akbar kama sai ka ce allahu akbar sai furcin ya fita idan ya ce sami allahu liman hamida za ka ce rabbana wa laka sai furcin ya fita a sallah mai raka a hudu muna da kabar bari guda 36 a cikin ta sallah kamar ta azhar la'asar isha'i akwai kabar bari guda 36 to kowace kabbara sai bakinka ya motsa ka fidda furcin yadda liman ba a zuci yake ba kai ma ba a zuci za ka yi ba an fahimta idan ya ce allahu akbar kai ma allahu akbar wai allah sautinka ba zai daidai da liman ba amma na kusa da kai na kusa da kai ya ji gaci allahu akbar haka ake ba gum ake yi ba an fahimta yawa kuma idan an yi ruku'i tasbihi ake yi ba shiru ake yi ba subhan rabbiyal azim wa bihamdi akalla guda uku a ruku'i idan ka dago sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu akalla kace hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ka tsaya a tsaye bayar kai kafin ka tafi sujjada ka tafi sujjada da kabbara akalla kace subhana rabbiyal a'la sau uku a sujjada ka dago kace rabbi ghfirli rabbi ghfirli tsakanin sujjada farko da ta biyu wani ma in nafila yake ko in shi kadai ne yake sallah wannan tsakanin ma baka bambancewa iya dagowa yake komawa kaga ya baro ta gaba mai muhimmanci saboda wannan duka ana bukata mu kiyaye mu kiyaye ga zaman tahiya ga tahiya da ake karanta ta asali an fahimta ga salatul ibrahimiyya ga addu'o'in da manzon Allah ya koyar a yi su amma da yawa mun kaurace wannan koyarwa kawai muna yin sallah kamar aitan nas na taso ni musulmi ne iyaye na musulmai ne ba ruwana na daulin tafi na tafi wajen malami ya koya min ibada ba ruwana kawai na ga ana yi raka hudu da azan raka hudu da lasa haka nake yi za ka sha mamaki yar wata mas'ala karama ta tasowa wa an su da yawa daga cikin musulmai a sallawa wala ba su warware zuwa domin ba a karanta ba ne abin ana yin sa ne kawai ra'aitan nasu kawai yake yanzu da yawa masail na kabli da ba a ba iya rorewa idan abu kaza ya faru a sallah kabli zan yi idan abu kaza ya sami ni a sallah ba ali zan yi da yawa ba a rore wannan gudu an bar wa limamai aiki kawai an fahimta an bar musu aiki kuma an bar musu zagi haka ne mana a galibi haka muke aiki daga liman ya dan ƙara minti biyu an fara tsaki an fara duba agogo ya wani iman sallah mana wannan duka tarbiyyar mu haka muka iya amma limamin nan me yake a gidansa wani bincike yake wani littafi kuka siya masa je ƙara nazari game da ibada ba ruwanku da wannan amma kunya dai zai muku sallah sallah na ba da kake yin ta ba ba da kake yin ta ba sai ya gyara lokacin sa a gida zai zo muku limancin sa domin iya fuskantar kalubale za a yi masa tambaya a cikin masallaci akar muka Allahu kazafa idan baya bincike irin ka bacci yake limancin zai yi limanci bayi wa da jahilci yayi bayi wa to wani taimako ka bashi wata gudunmawa ka bashi akan ya tsaya akan wannan aikin da yake yi aiki mafi muhimmanci a rayuwa tunda tuka ka yake zai kai gaban Allah ko a duniya ne kasan mutum sabo ne kyalle a mota ba za ka hau mota sa ba ku yi tafiya mai nisa to kuma liman kai da kowane irin liman ya ma sallah tukin da za a tafi lahira da kai ko ba gaskiya ba lahira ba za ka kai gaba a duniya ma nan da Kano nan da Kaduna nan da Yola in ka ga dare ba buri buri ne ba za ka hau mota sa ba kada je kashe ka to ga ga tukin da za ka yi gaban Allah ka yadda duk limamin da yake can ka sallah gaban Allah zai kai ka yaje ka amma ka yadda ta kowane harbi tsayi ma amma a sallah mu kula mu san wannan abu na gaba sallah tana da azkar da ake yi bayan an kammala ta wanda manzon Allah ya koyar a dinga yi kowace ƙarshen sallah kamar abin da ya shafi kulhu wa falaki nasi su Allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya zarjal ikram da sauransu su ma wannan suna da alaka da ingancin sallah gaba ta biyu ita wannan sallah ya uwa tana da falaloli da yawa tana da fawaid fa'idoji da shari'a ta tabbatar na farko ita sallah ita ce ƙoratul aini abinda jiki zai yi ido ya samu nutsuwa tunda manzan Allah yake cewa idan wani abu ya bujiro masa haka zai ce arihina biha ya bilal arihina biha ya bilal bilalu kira sallah ka sa mana farin ciki a zuciyar an ce manzan Allah idan wani al'amari ya zo masa bakatakan ya kasa gane shi ko ya tayi kama sallah to ita sallah nutsuwa take sa mutum duk mutumin da ga iya sallah ba nutsuwa to sallarsa ba sallarsa baya yin ta da manzon Allah ya koyar inna salatan anil fahsha'i wal munkar sallah tana sa nutsuwa tana sa dan adam ya nutsu to sallah ita ce qurata ayu tana sa ka ji dadi a ranka kuma ka samu lafiya a gabanka abu na biyu annaha tanha anil fahsha'i wal munkar ita sallah tana sana zama dalili ka kaura cewa dukkan wani aiki da Allah ya haramta ya sa malamai suke cewa ko yaro ne mai kinji an yi an yi an yi ya iya daina kinjin da yake to a ce ya zama man to man da kai da shi kuna yin sani asuba la'asar azahar la'asar har isha iya zartar kuke da shi to an ce in ka rike mai wuta game da sallar jami'i in sha Allah ba za a je ko ina ba Allah da shi da shi tunda an zo an tambayi Umar bin Abdul Aziz game da wannan wani mahaifi ya kawo ɗansa kuka game da ɗansa ya bijire haka baya jin daɗinsa sai ce to kai zamto kullum kuna sallah tare da shi kullum to amma shi ma wani uban ma sai ya sallah jami'i uku hudu bai zo masallacin ba to ta ɗan ka zai shirin ba zai yi ba an fahimta yadda ka ba wa sallah muhimmanci to ka ba koya wa yaran ka wani yasa ka ce wa mur ahlaka bi salati wasbir alayha ko koya wa iyalan ku sallah an fahimci wannan saboda sallah tana hana alfasha tana hana munkari abu na uku annaha aunu lil insan ala umuri dinihi wa duniyahu idan kana son bukatar ka ta biya to ga masallan wallahi wani abu ma ba sai ka daga hannu ka ce Allah ka ban ba inda ka kiyaye sallah kuma Allah ba zai wulakanta ka an fahimta Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ku nemi taimako na ni Allah in ji Allah wajen ku tsaye da sallah kuma ku yi hakuri idan hakuri sun farkace ba ka saki da sallah to Allah zai taimake ka ka sani ko baka sani ba an fahimci wannan hatta bukatar lahira ba mata duniya ba sallah tana biya akwai wani mutumi da ya zo ya rasulullah ni bukata ta ka roƙa min Allah na zama makocinka a aljanna bukata ta kenan ya rasulullah yace kana so ka zama makoci na aljanna yace eh yace to ka je ka dinga yawan sallah ka dinga yawan sallah nafila to Allah sai ya taimake ka bukata ka tabiya bukata irin ta lahira ma mai tsada ba mata duniya ba sallah tana biyan ta ba ta duniya so daga idan kana son biyan bukata a duniya ko a lahira ka kula da sallah a kiyaye sallah akan lokacin ta kuma a yi ta da ilimi abu na hudu mara taballahu alaiha min ajiril azim wal khilil kathir sallah ba ibadar da Allah ya gindaya mata lada gwaggwaban lada da alkhairi kamar sallah a duk lokacin da kai sallah ka zauna a cikin masallaci kamar yanzu nan duk an yi magariba kuma ana zauna ana jin karatu to duk wannan mintunan da muka yi ko awa muka yi to ana rubuta ma ladan tamkar kana sallah an fahimta kuma ladan sallah ba wanda ya sanya sai Allah Allah ne kadai ya san ladan da yake biya mai sallah kuma ga wata gara basa da kullun da yawa muke barinta kuma ita ma sallah ce ta jawo mana ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sallan asuba ya zauna a masallaci iya karatun alqur'ani ne ko azkar yake yi ko me yake yi na alkhairi bai fita daga masallacin da ba sai da rana ta fito ya ta hayi sallah raka'a biyu ta nafila to manzala ce a ranar za a ba hiladan umara kamar ya ji yayi ibadar umara kuma karɓaɓɓiya da kuɗi na halal ba da kuɗin ciwa-ciwa ba in ka ga dama kullum sai kayi umara kana garin kwatsa manzo Allah kuma ci cikakken ladan umara za a ba duk tsakanin bai fi awa ɗaya da rabi ba an fahimci wannan saboda ka sallah tana da lada da Allah ya ajiya karkashin ta abu na gaba kafaratu lisaghairi zunub wata tahirul khadaya sallah tana kankare kananan zunubai in kai alwala to zunubinka na kusakuranka na hannu sun zubi in ka wanke fiska kusakuranka na fiska haka in ka shaƙa ruwa ka face na hanci haka in ka wanke kafafuwa duk kananan zunubanka sun zubi ko manzo Allah ce tsakanin sallar asuba da azhar ta kankare wannan kananan zunuban tsakanin la'asar da azhar haka tsakanin la'asar magriba tsakanin juma'a da juma'a haka duk kananan zunubai to an kai wata sallar ta goge abin da kai a baya sallah ce kadai take da wannan sifata tana kankani kananan zunubai tana tsarkake mutum abu na gaba sallar jama'a da muke yin ta cikin jami'i tana ƙara samu fahimci juna mu samu haɗin kai da al'ummar da suke sallah a jami'i a masallaci ɗaya suna sallah bisa koyarwar sunna to babu shakka ana sa rai a ga zumunci a gunsu ana sa rai kuma a ga haɗin kai a gunsu a fahimta don domin bagun da yake hada kan musulmi a buɗe kamar wun ibada saboda idan mun kula aikin da masallaci yake mana mun takaita shi ne masallaci da wagan ne cibiyar dukkan wata cigaban musulmi an fahimta duk abin da za mu sa a gaba an mu ne mai gyara shi wani abu ne bujirwa musulmi mai shiga maɗau mataki duk a masallaci ake kulle yadda za a ci nasararsa kai hatta auratayya ma ana haɗawa a masallaci har in dai masallatan kansu ya haɗu hatta an san wani malamin jami'a ne wani ma'aikacin kaza ne iya da dama sai a ce wani ga 'ya'yan marayun wani da wani muna sallar da shi ya faɗi ya mutu ga mutum biyu sama musu alimishi a fahimta a da yawun masallacin da liman da sauran mutane a same shi a'a yar wani ta taso ta isa aure ga dan wani to wani yaya danka ya cire iya gama jami'a iya da sana'a to a haɗa shi da irin ta musu aure ba duk ana yi a masallaci gunda aka samu ci gaba haka ake yi masallaci ne headquarter cigaban musulunci duk mun bar abin ne matsalar dubu hamsin sai ta gagare mu cimmawa kuma ga musamman mu ɗari muna sallah mai amfani haɗin kan namu to abu kaɗan wani ya zo ya buɗe mana gidan kallo gidan karo ya unguwa mun fi mu ɗari muna sallah akwai yan boko akwai lauyoyi akwai yan kaso akwai ma'aikatan gwamnati me yasa ko da rubutu da mataki ba za mu da mataki ba ba mu da haɗin kai saboda ka masallaci ne cibiyar cigaban ango al'umma da cigabanmu na rayuwa da cigabanmu na addini da jawo kanmu alkhairi duk a masallaci yake kullun shi wani ya dau masallaci ko ya shiga yi sallah ya fice ba ruwansa me ake kullawa me ya kamata mu tattauna jagororin masallaci dattawa me suka hango me za su bada wa matasa umarni me za a yi me za a yi duk ba mu da wannan ba mu iya ba larabawa hatta haramai ne shirifai da kuke gani na maka da madina akwai waɗanda suka ba da auka waƙafi na shaguna ko na kamfaninsu ko na waye a ji a dinga yawa wannan gun hidima da kudaden da suke bayarwa ba wai zunzurutun kudin saudi arabia na ƙasa ake wani aikin da shi gani akwai auƙaf da bayan allah suke bayar a gurguje akwai wata gaba mai muhimmanci za mu tattauna a kanta ita ma muna samun kuskure a kanta shine abin da ya shafi haɗa sahu a sallah an fahimta gaba ce mai muhimmanci wanda haɗarinta shi ne manzan Allah ya yi hadisai dewa akan wannan matsala hadisan sun fi a ƙirga akan cewa cikar sahu da daidaita sa iya cikin sallah alaƙar sallah ta karɓo ta inganta to sai an duba an ga lalle ilalla sahun da aka hada a sallah ya inganta an fahimta cikar sahu iya da muhimmanci sosai game da abin da ya shafi ibada da sallah kada mu yadda muna yin sallah sa'umma a wargaje a hargitse za mu je gaban manzan Allah ya ce ba haka yi koya mana ba ba haka yi bari biyu ba na farko akwai hadisin Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare da shi Anas dan Malik yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sau sau sufufakum fa inna taswaytu saffi min tamami salah Anas dan Malik shekarsa 11 yayi wa manzan Allah hidima a gidansa ya ce na ji manzan Allah da bakinsa yana cewa ku daidaita sahunku ba a sallah domin daidaita sahu iya da alaƙa da cika sallah ashe idan sahu bai cika ba bai daidaita ba a sallah ba da cika ba ke duk karatun da aka yi duk ruku'in da aka yi duk sujjada da aka yi in dai akwai matsalar daidaita sahu a sallah to a wannan hadisin sallah ku ba da cika ba sallar kidajun naqisa sallar tauyayya ce ba da cika ba tunda ma'aikin Allah ya ce cikar sahu daidaita sa alam ne na cewa sallah ta cika hadisi na biyu hadisin abi mas'ud Allah ta'ala ya kare da shi yace ya ji manzo wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ji abi mas'ud in mun yi sahu a sallah sai yazo ya dinga taba kafadun mu na ya daidaita haka ya ji kafadar wannan da ta wannan kafadar wannan da ta wannan shine yamsahu manakibina fi salah ya shafa kafadun mu ya daidaita mana kafafun mu waye kule ce sau wala taktalifu ku daidaita sau kar ku saba haka manzo Allah ce kar ku saba idan kun saba sau fa taktalifa qulubukum kai zukatan ku saba akwai wani rubutu da na gani na bin Baz dattijan malamin na kasar Saudi Allah ta'ala ya jikan zurama ya mutu sam kasa da shekara 20 haka a cikin irin abin da ya rubuta a wancan lokaci yake cewa a fahimtarsa ga abin da ya kawo rarrabar musulmai ga mu kalmar shahadar mu ɗaya manzon Allah mu ɗaya Qur'anin mu ɗaya amma an rarrabu da yawa wani yayi gabar wani yayi yamma wani yayi can wani ba ruwansa da wannan yace shi a fahimtar sa abin da ya sake ja wannan akwai rahin dide da sawa sallah tunda manzon Allah yace in ba ku daidaita sahu ba to zakatan ku ba za su daidaita ba an fahimci karatu idan sahun ke wargaje zakatan ku ba za su haɗu ba matsalar dubu goma a masallaci ba za ku iya magance da ba wallahi ba za ku iya ba aya ta matsalar dubu biyar ya samu haɗin kai ma take maganta ko ba ka bane to in dai kanku bai in dai sahunku bai haɗu ba kanku ba zai haɗu ba a dinga fama ku bar limamai da ladalai da aiki da sanarwa amma ɗan abin da za a yi bita kare ya kare wallahi ku binciki ya kuke sahu a sallah ya kuke sahu matsala ce kafiya koyayya hatta masallatanmu na ahlus sunna zaka tara goma da kyar ɗaya ko biyu zan ci wannan jarabawa kuma sahun nan dole sai ka koya ba tsayuwar sahu wallahi sai ka koya bayan da ga ana yi za ka yi ba sai ka koya an fahimta sai ka koya sahu ba a buɗe ƙafafuwa haka an gane da kyau ko ba a banga-banga a sahu ka babba ke ku ai ba ganin ka bane ko ba gaskiya bane ba ganin matar ka bane ba kujerar ofis ɗin ka bane in kana da larura larurar da za ta hana ka daidaita sau shari'a ta ce hukuma ke baka yi sahunka ciwon kafa gare ka gwiwa gare ka a'a wata wata corona gare ka amma da akwai irin misali wata mara da na san ga ta nan dai a kaulani ne ai in wata mara ce ma mai zafi gare ka to kuma gefe amma in dai lafiyar ka kalau kayan da za ka yi sahu to dole sai ka haɗa jiki da mutum ko mai martaba sarki ne ko mai girma gwamna ne zai yi sahu ya haɗa jiki da mutum in dai maganar musulunci yake sai kafaɗo sun haɗu sai nan digadigai sun haɗu aka yi an ce sahabai ana gane mutuwar kayan ta nan saboda haɗa sahu ta nan tufa su take mutuwa domin haɗa sahu an ce idan sahabai suka yi sahu baka yi suka zare mutum da bai dai fito yanzu gaba daya ya haka kuma haɗin kai a gwan sahabai ya haka haɗin kai abu ɗaya zai samu mutum ɗaya maka mun ya shafi gaba ɗaya amma har yanzu mun ƙi mu yadda ba mu iya sahu ba ne shi ne girman kan da ya shige mu yanzu ka zo kana yawan mutum magana zai tani sama da shekara arba'in yana sanar zaɓa magana sahu kuma a fizikali an ce ka zo ka tsaye sahun wallahi baka iya ba baka iya ba shi da gaskiyar magana ka yadda baka iya baka koya domin ibada ba a yin ta da girman kai ba a yin ta da na daɗe na saba a'a me shari'a ta koyar ya manzan Allah ya koyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam za a tada sahufa a tada iqama a sallah sai ya bar inda yake gaba kenan sai ya dawo ya dinga shiga tsakanin sahu da sahu duk wanda ya ga zami sai ya gyara shi wani kafar ta bude sai ya gyara sai ya ji hasko karshe sannan sai ya dawo ya fita da sallah yace ina jin tsoron kar ku ididita kuma Allah ya hada yake hada kanku Umar dan Khattab da yazo haka yake Usman bin Affan har ma sa mutum suke cewa ne kai duba mana tsawon nan naku ya yake sai report ya zo wa liman ya dide sannan aka sallah yanzu liman ku yayi wannan sai a dinga mai tsaki yawan liman ya zo mana da sarfadala wannan sabon abu ne to manzon Allah yayi wa khairul huda huda rasulillah kuma mafi alkhairin shirye ta shirye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai ilalla ina kira ga ƴan uwa ɗaliban ilimi da iyayen mu malamai a dawo ayi magana akan su wannan wallahi tallahi da yawan mu kashi 85 ba ma ilimi da zuwa sallah har masu ilimin ba karkace wasu maras har masu ilimin yadda sahu yake a shari'a ake so mu daidaita sahu irin na sahabbai da bukata wallahi ba mai kuma in wannan bai cika ba ga matsala sallah ba da cika ba kuma zuciyar ba za ta haɗu ba a kullun kanmu ba zai haɗu ba za ga ana sallah a masallaci ɗaya ma wani baiwa wannan magana ana sallah a masallaci ɗaya ma wani hararawa ne yake wani hasada yake wa wani wani gaba yake da wani to ana me sallah fatan ha anil fahsha'i wal munkar in dai za ku yi sallar yadda manzon Allah ya koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta hana ka alfasha da munkari gaba ba alfasha bace hasada ba munkari bane to ya za a yi kana sallah kuma kana wannan ka binciki kanka ka binciki sallar ka yaje saboda ka wallalle ilalla rashin daidaita sahu akwai matsala a sallah hadisi na gaba akwai hadisin nu'man bin bashir Allah ta'ala ya kare da shi nu'man bin bashir yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la tasawfan nasuwakum wallahi koyi ko dai ku hada sahunku ko dai ku hada sahunku ko Allah ya raba tsakanin zukatanku awla ya qallifanna Allahu baina qulubikum ko baina wujuhikum ko ga wannan kana sallah ko na sallah ka kawo da fuska kaga wannan baka san ka gaishi ko masallacin ku ɗaya limamin ku ɗaya me haddasa wannan rashin haddasa iya haddasa wannan iya haddasa gaba iya haddasa hasada iya hassada bakin ciki duk irin wannan matsalolin rayuwar nan tamu to rashin hada sahu a sallah iya haifar da su in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni da faɗa ba ga hadisi nan da inganci su manzon Allah ya faɗi sallallahu alaihi wasallam so da mu dawo mu gyara mu san yadda za mu yi ƴan uwa mu inganta sahunmu malam usaimin a cikin littafinsa a sharhul mumta yake cewa wata suyatu saf abinda ake nufi da daidaita sauwa sallah alwajiba wajibi ne yanda ka san zaka yi alwala yanda ka san zaka yi sallah dole a matsayinka na musulmi to haka ta hada sahu yake dole ne in dai ka san wajibcin sallah ka san wajibcin ka yi alwala ka zo masallaci to sahun da za ka haɗa a sallaci ma dole ne ka yi duk kuma abin da zai jawo wajen rashin daidai da sahun nan ko kodi shi a masallaci sun ce wa ma la yatimul wajibi illa bi fa huwa wajibi duk abin da wajibi ba zai cimma ba sai da shi to shi ma wajibi ne ana fahimta wajibi ne mu haɗa sahu idan mun gano abin da ya sa ba ma iya haɗa sahu a masallacinmu to dole mu yaƙi wannan abin mu kudin shi ba idan muna so sahu mu haɗu mu bi koyarwa mazan Allah a sallah mutum ɗaya ne ya ga mana matsala to a mai wa'azi tun wa'azin unguwa wa'azin shiya wa'azin mazaɓa wa'azin jihar wa'azin ƙasa a masa akan yayi da an haɗa sahu da shi ne gaskiya magana sosai kuwa duk yadda za a yi a yi convince ɗin sai fahimci abu idan matsalarsa an yi an yi an yi an yi ya ƙi yarda to a ba shi haƙuri don kada ya muku matsala game da sallar wanda shi ne gaskiyar magana wani a mai wa'azi a fahimta da in mai girma ne a ba shi girmansa in lallashi ne ku lallashe shi in ba shi da kuɗi ku tattara kuɗi ku ba shi a masallacin ai wata matsalar talauci ne ke jawo ta ko ba ka bane bayi da masara bayi da shugaba to dan sanyan da za ku dan taimake shi a ci wanda Allah ga wani amana daidai ta wurin Allah wallahi sai daidai ta wanda ga dan wani dala ɗaya ke banan zaki amma saboda dala a kula a gyara ita da'awa tana da hikima ai akwai hikimomi da yawa a cikin da'awa ba wai a zo a karanta mutane aya ko hadisi kawai da da'awa ba akwai bangarori da yawa da ake da'awa da su saboda haka mu kula da wannan yayin uwa hada sahu abu ne mai muhimmancin gaske abinda zai sa manzon Allah ta da ya kama ya ki kabbara ya fito iya zagaye wannan abin ba karami bane ba abin ba karami bane akwai wani bawon Allah da an ta da sallah manzon Allah ya leko sai kan kirjin sa ya dan yau waje ya bar saitin na sauran yace wallahi ba dan ka gyara ba to da Allah sai ya buɗe da kai a cikin mutane yanda ka ware da ban sai Allah ya fitar kai daga cikin al'umma saboda ka sai hada sahu ba kankanin abu bane har ma shi malam usaimi ne ke cewa hiya Allah ya takaddama ahadin ala ahadin la bi sadrihi wala bi kaffihi abinda malam usaimi shi kenan abinda ake nufi da daidai da sahu shine kar kirjin wani yayi gaba wani yayi baya kar ka fadar wani ta yi gaba wani ta yi baya aku daidaito an ce manzala lokacin kamar kamar abin nan abin ranji din nan abinda ake sa wani gini mai daidaita ginin nan idan ya zo haka yake sa kafafuwan sabon sa a ga waye ta waye ta bude ta waye ta daidai sai ya daidaita abin sannan zai shiga bai sallah haka ake yi sai ya yi faɗa kuma sai ya yi aiki idan faɗar ba a gyara ba sai zo ya gyara da kansa haka ake ya kama kafar wani ya murɗa ya ce wani haka za ka yi da ya juye wani haka yake yi haka yake yi sallallahu alaihi wasallam da abubakar ya zo haka yi da umar ya zo haka yi da usman ya zo haka suka yi in magana ba za ta wadatar ba sai ya yi aiki sai ya fito ya yi aiki an fahimtar da yau aikin ba karami ba ne limamai kuyi haƙuri aiki ya same ku ba yawa akwai wani mai littafi a aunil ma'abu yake cewa wal muradu bi taswiyatu saf abinda ake nufi da daidaita sawa sallah ai itidalul na biha ya zamto duk wanda ya tsaya zai sallar ya daidaitu ba ya daidaitu an fahimta ya daidaitu kwarai da gaske shine itidalul na biha ala sumtin wahid akan irin tsari daya tsari guda daya ake so ku riran jin kafafo amma da yawan wani kafar ta yi haka wani ta yi haka wani ya zame can wani ya gunguɗe na ai ba zai yi ba tsakani ga Allah ba zai yi ba so muke mi sallah irin ta manzon Allah da sahabbai ba da na karanta mana hadisi manzon Allah iya ce sallu kama ra'aytu qulubun sallu ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah ku yi sallah kamar yadda ga ina yin sallah kuma sallar manzon Allah ga yadda shirya da koyar da ita a fahimta ya lokacin ku na sallah yake kun gani ba na tsayawa sai an tsaye da ni a fahimta saboda haka sallah tana buƙatar wannan a taɗaice malin su ta yi bugan misali da kai ta yi tsaye tsaye wasu wani sallah mu gani dan ƙara kifa kafar kaɗan yawa ita ma wannan ta dawo ci yawa to hakan nan so ake nan ɗin nan ɗin kafar ke daidaita da ɗan uwanka ba wai ɗan yatsun ake so a jona kamar negative negative da positive ba ba haka ake so ba nan ɗin ake so nan yawa kamar ladan nan yawa ƙara yawa haka ake so wannan shine abin da ake so kafafuwa su nan ɗinka da nan ɗin ɗan uwanka ya haɗu kuma nan ɗinka da nan ɗin ɗan uwanka ya haɗu haka ake so amma wai ba tsinin ƙafafuwa su haɗu haka ba ai bai ba so da ka taƙaice wannan shi ne uwa na ga lokaci ya za mu tsaya na insha Allah abinda muka yi daidai Allah ya ba mu ladansa ko sakurai kuma Allah ya ba mu ikon gyarawa lalle ilalla wannan al'amuran suna da muhimmanci mu kula da su kuma ba ma da dadewa ba insha Allah idan muka samu dama za mu ƙara dawowa mu ƙara tunatar da juna mu bai sa irin wannan masail din Allah ta'ala ya mana albarka ya samu dace kar mu manta sallah ita ce farkon abin da za a bincika a yi kiyama duk yadda zaka biya idan sallah ta je wa Allah a daidai ana sa ran kuma yayi daidai idan sallah ta je gaban Allah a rubuce to babu da zai Allah ya samu dace Allah ya mana albarka ina roƙon Allah ta'ala ya ji kuma ya ji kan mahaifan mu ya samu